hadha huwa al-maqasid al-thalith wannan shine manufa ta uku min ilmi bayani daga ilmi bayani wal kinayatu amma daga kinaya kinaya lafzun lafazi ne urida bihi lazima ma'ana wanda ake nufin lazimin ma'ana sa ake nufi ba shi ba ma jawazi iradatihi ma ma ya kan ana biyu ana nufin lazima ma'ana ko ana nufin haka lafazin yanda yake in ka ce zaidin tawilin najari kace kana nan dogon mutum ne kana nan a mutum ne kuma kuma dogon hayyila ma yake ne ba wai sai lalle wai abin nan ba yake dogon mutum ne ka kaulika baka ce tawilun najari kace mai tsawon hamila mana sai ka saka muridan tulal qama kana nan wai dogon mutum ne li jawazi iradati dul hamail sayfi wa hu sai sai kana kuma dogon hamila tare da shi din ayran ayran ko ba cikin shi a ce dogon hamila yasa shi gaji gajera maza shi ba dogon bane amma gajeriya ce wai amma duk ba hamilin saka shi gajera wai baratun tibiyani amma fasar tibiyan da yazo da wannan tarku tasrihi shi ce a babbayyanawa bi shay'i shi an wace mai kina bar bayyanawa da abu ila ma yusawihi zuwa abin da ya daidai da shi bil luzumi a cikin lazumci shi abin shi ya kai yana sai haddin fayanta ilminhu sai a shirin daga wannan abin da ake faɗa ila almarzu zuwa abin da zuta yanzu ka ce mai dogon hamila ce ba ana mai dogon hamila bane ana dogon mutum ne shi ne shi na haddin yake nan abu ɗaya ne dai amma wanda kowane masa haddin wabi jawazai wabi jawazi iradatil ma'ana alhaqiqi to da da inkanin a ce ana nan ma'ana hakika mai dogon kabila ne gashi gajere ne to zai shi ne ma'al lazimi tare da lazimin kuma to halifar majaza to din da kaza da majazi shi majazi in kace ra'aytu san asadan bil hamani to ba da ma kace kuma zaki na dawa kake nimi dole sai a ce mutum ne zama zakin a gidan wanka to juni farkin da da da da kinaya kenan ita kira da kayan nufin asalin fa'innahu cewa shi la yuradu fihi al-ma'anar haqiqi shi a shi a cikin majazi ba nufin ma'ana ta haqiqa mal majazi tare majazi ba nufin sa lilzumil qarinatil maniati ai saboda kace da kace ra'ayi da asalin fil hamani shi a gidan wanka din nan ai kaga ya nuna qarina da ta nuna ba zakin dawo bane kuma da ma yanzu ka dakace ko na dawa ne ni iradatihi kace ba kana nuna wai zakin na dawa ba za ta yi ba ala fil misbah ya fara fil misbah wa inna ma yudalu an tasrihi sai akan bauye gaban bai tasrihi bayyanawa ila alkinaya ake wai abin da zaba zo shi bai aka zo shi kinaya linu kutatin dan faida ake haka kal ibahi kuma abin da sana so dan zo a bayyana abun aw bayani halil mawsuf ko ana so a bayani halin abu tibantawan a ce mai yabu aw bi idari halihi ko ana so a bar gurgurdan halin da ake so a bayyana sai shi sai a fadi kinaya aw ilqasdi ila almadhi ko ana so a yabe shi ne sai a zo da kinaya aw zami ko ana so a zarge sai a zo da kinaya aw ilihtisari ko ana so abu da hasar ne yake so saboda an zo da idan sai a zo da kinayar aw yasfitri ko ana so dan a zo da shi a rufe sai a zo da kinayar aw istiyanati ko ana so a kiyaye shi ne daga fada cikin wani alaka sai a zo da kinayar aw amiyati ko ana so abu a rufe dan kana gano sai a zo da shi da kinayar wal ilgazi ko a zo da shi a zo da shi a hannunka mai sanda shi ne ilgazi shi ne shi sai a zo da shi da kinaya aw ta'abiri an sa'abi ko ko a zo a fasar wani abu ya ganewa bisahali a cikin da a fasara da misauki aw anil ma'anar qabihi ko kuma ana so a bana ma'ana wanda yake mai muni akan abin ana so a fito da ita bil lafzil hasani da lafazi mai kyau a zo da shi dan ina da ma'ana ina da lafazi mai kyau mara kyau amma zo da shi da lafazi mai kyau dan a san ba wancan mara kyau ake nufi ba to duk wannan aka zo da shi kinaya dan waɗannan dalilan ake zo da abu kinaya wal kinaya to kinaya kuma da kike jinta aka samu ta rabu da bar guda uku al'awwalu na farko ma yutlabu biha ghayr sifatin abinda ake neman wani sifa wala nisbatin wala wani ba nisba ba ba sifa ba nisba ba wanda ne wannan nafsul mawsuf bal nafsul mawsuf ake nufi ina misali fa min ha akwai daga cikin wanda ake nafsul mawsuf ma huwa ma'ana wahidin abinda ma'ana guda ɗaya ne bi an yattafiqa fi sifatin shine su gaba cikin sifa guda ɗaya tal min sifati da sifa fusa guda ɗaya ihtisasun bi mawsufin zaman yaki mata da wannan mawsuf ba wani wanda yake da ita muayyanin muayyani ba wani muayyani sai ita kadai fa tuzkara sai a bace ta bi wata wasal biha dan a sadu da wannan sifar ilaihi zuwa ga wannan abun guda ɗaya mai wannan sifar shi kadai ka kaulika haka ce miryabun yanzu kace mai mai gara baki to ai kaga mai yafin mutum ne shi mutumin nan ne ana so a zuwa da wannan sifar ta ba ba wanda yake da sai shi kinayatun an zaidin shi ko zai da ake nufi bi sababin ihtisasihi saboda shi yake bata da yin bakin wa min ha kaga ai kaga sifa ce guda daya kuma take banta da shi ce miliyan kaga ma ala guda daya kenan wa min ha akwai kuma daga ciki ma hiya majmu'u ma'ani shi ko a ma'anoni suke haduwa da yawa ba guda daya bane bi an tu haza sifatun alaiki sifa sai a fatulamma tara ta ila lazimin ba ahara wani lazumin daban wa ahara da wani daban fatafsiru jumlatuha sai jimlar ta zama muhtasatan ta keɓanta da wannan mutumin bi mawsubin sai ka da su da yawa sannan su keɓanta da masubin wace al'insanu hayawanu mustawan ariyul kamati badil basharati ai kaga sai da ka haɗa abubuwa da yawa suka zama shi ne hayawani gashi nan ma wa yatawassalu bi dhikriha ilayhi sai a sadu da ambaton sifofin da yawa zuwa ga wannan abu guda daya ka qawlina Wa fadmu.
kinayatun anil an kace insani ma me al'insanu kace al'insanu hayyun raye hayyun ne mustawal qamati mustawal kamati arinal ariyul azhar alfari ariyul alfari badil basharati ma Mm.
duk suka faɗa kalar mu shi kadai
wa shartu hatayn al shirin kinayatayn wannan kinaya guda biyu al ihtisasu a samu- a samu keɓanta bil makani anhu da abin da aka rufe gare shi bi alla yujada li ghairihi wai ba na ba a samu wani yana da wannan ba li hasul al intiqalu dan a samu a samu intikali daga wannan a koma wancan sai yanzu kace me ya faɗa an faɗa mutum ne mai yawan garan baki ko Mm.
ehe na'am asani wanda na biyu kuma kiraya rabi na biyu mal madlubu bi hasifatun min sifati ko yanzu kamar wancan da aka ce ai, ai, mai sifa guda daya kamar da manzala ya ce hadisin sa aka ce min min min zikir hazmal hazmal lazati to hazmal lazati da kamar ayat ba ta ba mai sifa da sai mutuwa to amma abin da yasa saboda a bayyana abin illa da suke yi ne, ba mu ce a bayyana a cikin a bayyana abin da aka rage ba to kace mai rusa jin daɗi to rusa jin daɗi inda rubuwa yake wannan aka yi mutuwa ce take da wannan to an faɗi sai manzala ce a- to yau ta bai faɗi sunan da ba sai ce min zikir hazmal lazati na biyu mal madlubu bi hasifatun min abin sifati nema sifa daga sifofi shi kuma wanda ake neman sifa kal judi kamar baiwa wal karami kamar karamci wa nahwi da zalika makamacin wannan wa hiya al arbani to ita wannan mai irin wannan guda biyu ce qaribatun akwai tsariya ta kusa wa hiya ma yantaqil zihnu minha shine wanda hankali zai shiri ta gano mai ake nufi ila al madlubi Ba abin nema.
bila wasidati ba wata wata da da ka ce wani kawai ya yake da suna da wilin da jadi wa hiya naw'ani ita nau'i biyu ce ita kuma wannan din ma wabihatun akwai wacce a sarari yasul al intiqal minha bi suhulati wanda zaka shiri ka zo manufar da ba a sauki zaka gane ka qawlihim kamar da larawa suka ce kinayatun an tulil a ce qamati mutum ne mai do- mai tsawon tsayuwa a ce da wilin da jadi jawilan najadi to kaga wannan bai ba abu ne da kana fadansa kawai shi ake nemi dogon mutum ne kawai kaga baya bukatar wasu ma'anoni da yawa Wato- dalilin da dogon mutum ne saboda tsarin aminar da doguwa ce wa dawilun najaduhu ko dalilin da jadu in kace dalilin da akwai lamiri in kace dalilin da jadu a cikin dalilin ba lamiri shine yace da kai da nan wannan bacin nan ko da nan ko ko da lamiri ko ba lamiri na wa ma kana minha ba abin da ya kashe min haka reta hawiyan ya tara lamiri lil labil mawsuf ga lamirin mausufi fa fiha shawbu tasrihin akwai cuɗanye shi ne washi mafi tasiri din nan na akwai cuɗanye na tasiri kal misal al a awwali misalin farko din da muka ce kamar za ka yi dalilin da jadu na kaga ba lamiri a ciki Mm.
wannan ne kawai da shi kuwa wa mala abinda ko babu shi a ciki shi ne fasajizatun sun tsage da shi dawilin na jaduhu shi ne kan misali sani kasani shi ne kamar misali da dawilin na jaduhu yanzu kace dawilin na jaduhu a cikin dawilin ba lamiri tunda ka faɗi wannan lamirin shi ya koma masa amma kace dawilin na jaduhu za a ce akwai huwa
Mm. wa hafiyatun to wanda kaga wannan fata an ce dawilin na jaduhu tsawon hamila daga an fara za ka gane cewa dogon mutum ne akwai kuma wanda shi in ka haka ba za ka gane ba sai an maka bayani kace a yi mai kafa mai faɗin kiya to yanzu idan kace mutum faɗin kiya ka gano mutum ne mai taurin bayanta ai kaga abu ne a koyi a shi nan ma wahiya ita ce ma ya tawaqqaful intiqalu minha shi ne abin da shugaba zuwa manufa yake yake yake yake tsayawa ala fikrin a sai kai tunani wa ta'ammulin da ka lura ka qawlihim kamar wadda larabawa kinayatun anil balidi mutum mai taurin fahimta arilul qafa a ce ba da kiya wannan kaga wannan sai an tsaya an kula ba kawai da kamar Allah gane kamar wancan ba wa inna anil qafa sai ba da kiya mimma yustadallu bihi ala al baladi yana da cikin abin da yake cewa bisa mutum mai taurin fahimta ne wal balahati da wauta wa huwa malzumun laha shi abin shi abin da mutane gare ta ita wannan bi hasabil i'tiqadi duk ganin inda inda mutum ya kudurce din lakin al intiqalu minhu sai da cewa a ce da kan faɗa alilu kafa a gane mai taurin fahimta fihi ai nau'ha akwai kuya a cikin nan akwai nau'in kuya a cikin ba za a gane shi faranta ɗaya ba Allarbu Sani
nauyi na biyu ai mun ce da wannan ikara biyu ne ko to nauyi nauyi na biyu mayun taƙalu min habi wasu dati.
wanda an ce wannan ka gaba wasu da ake gano shi to akwai wanda sai an taka wasu da an hau kafin a je mana sai an taka wani abu wahiyar ba'idatun ita ce to ai wancan karibi ne wannan ko ita ko wanda za a yi da wasu da tana da ni ko iya ce ka ƙaulin Kamar da Larabawa.
tasirin a ce ramadi mutum ne mai yawan toka kinayatun anil karami wai kiraya ce mun faɗa ka mutum mai yawan karamci fa fa innahu cewa an kace haka in yantaqilu kace mai kasir ramadi ya shiri ne min kasratir ramadi daga in kace mai yawan toka ya shiri daga daga yawan toka ila kasratil uquli mai yawan itace lil hadabi mai yawan itace tatal idiri in kace tukunya wa min kasratil uqudi daga yawan itacen nan ila kasratil mai dabihi yawan dahuwa wa min kasratil dabihi Daga yawan dahuwa.
ila kasratil akli zuwa da wata aiki masu cin abincin wa min kasratil akli daga yawan masu cin abinci ila kasratil bibali zuwa yawan baki daga yawan baki zuwa yawan karamci to kaga shine ai kaga sai da aka aka yi wannan aka yi wannan haka je manufar kaga shine aka ce bai idi ne wannan
wa min eh wa min yana da ha gare ta ila al maqsudi da wamin daga nan wamin haka daga ilal makasudi daga nan ne kuma sai a je manufar shine a ce mai yawan karamci wa huwa al karam shine karamci kaga ni daga nan sai a ce shine karimi ke
al ismu salisu to da wani uku kuma ma yujlaw bihi nisbatun abin da ake neman shi kuma nisba a dangana abu ay isbati amrin ai tabbatar da li lamari amrin dan wani lamarin aw nafihu anhu ko akwai lamarin ga wani lamarin ko a tabbatar masa ko a kore masa ka qawlihim ga wani larabawa al majdu ka ce fi burzai ne bayna sawbayhi ko bai da sauwai ne girma da bata tsakanin babinsa ai ba shi yana da girman ba sai aka wani wani abu lalurinsa wal karamu karamci bayna burdayhi tsakanin farkuransa lam yusar lam yusarrihi ai bai bayyana bi ba thubut al majdi lahu wal karami lahu Mm.
bai ce yana da girma ko yana da karamci ba bi an yaqula bai ya ce huwa mutasun bihima ya ce a ce yake mana da mace da karamci mutum bai faɗa bai faɗa mana wannan ba aw nahawihi ko maka mace bai faɗa mana haka ba bal kanna an zalika bari sai ya kiraya ga wanda ya ce a ce karamci ya tabbata a cikin tufafinsa ko a cikin farkonsa bi kaunihima da karamci karamci da da girman baina burdaini tsakanin farkonsa aw ko tsakanin sawbaini tufafinsa waj'alihima Da sanya su fima yahtassu bihi cikin abin da yake wanda shine barkon da rigar ai nasa ne ya ka sashi a cikin abin da yake banta da shi wa yaktabiru alayhi yau da ya rufa a kansa shine aka barkon nasa da rigarsa fa innal amra shi alamarin idza usbita idan aka tabbatar da shi fima yahtassu bir rajuli idan aka sa a cikin abin da yake banta ga mutum wanda shi nasa ne wa yahwihi da abin da ya tara shi min sawbin Daga tufafi.
wa makanin da ko bijiri aka sa ba a ce a bijiransa faqad usbita lahu ai shi aka ba abu abu ne wanda ke wurin ka ne sai aka ce abin da a rigar ka yake ko a wurin zaman ka yake to ai kama an ce kai ne mai shi kenan domin abu wurin naka ne rigar taka ce barkon naka ne wa qad yuzakul to bawsu aka shafe musufin ma fi hadhihi a cikin waɗannan al-qismayn shirabo guda biyu a shafi wasufin الثاني na biyun za والثالث da lokacin a shafi su ne wannan muka faɗa wannan na ƙarshen كقولك maka ce في إل من يؤذي المسلمين a cikin mutuncin wanda yake fitar musulmai بيده da hannunsa أو بيده ko da ko da hannunsa da ولسانه harshensa ka ce da shi أن يفأش ainihin wanda yake alfasha ka ce yaya المسلم kaga kace musulmi من ظلم المسلمون min lisanihi wa yadihi kace waya musulmin kirki wanda musulmi suka kubuta da harshensa da hannunsa ai kaga abin da kace baka ce musulmi mai cutar dan uwansa ba wai wanda ba musulmi ba kai baka ce wanda ba musulmi ba wanda ke cutar uwansa nan ba ai baka wani wannan ba amma ita ce magana abin da take nufi cewa duk wanda ke cutar uwansa nan ba musulmi bane amma kaga baka faɗa ba a cikin nan Mm.
a shi zai ce inda ka shafe baka faɗa ba kenan فإنه cewa wannan hadisin كناية kinaya ne عن نفي صفة الإسلام an kore sifar musulunci عن المؤذي ga duk wanda ke cutar musu- mutum ɗan uwansa wannan ba musulmi bane وهو غير مذكور في a a cikin الكلام zancen ai ba faɗa wannan kalma ba amma tana nan a ciki ai وأما الأول amma na farko وهو ما يدلو بالكناية shi ne wanda ake neman sa da kinaya فيه نفس الصفة akwai nafsu sifata a ciki وتكون النسبة sai sifar dangana ta zama تصرها بها an bayyana da ita والموصوف فيها to musulmi a cikin nan farkon مذكور Abun ambato ne.
لا ba ku محالة kwanto وبقي للكناية قسم رابع wanda wanda bai kawo shi ba a ciki shine wanda shi bai yan nauyi na mutum shine ya saura wanda ba magana ba ai magana sama wanne ne shi لم يتعرض له في التلهيد akalin bai kawo shi ba وذكرته amma ni jisuri ne a mata من زيادته kanta ne su وهو ما يكون المدلوب shine abin بها nema da sifar ya kashe صفة صفة إيه؟
ونسبة da hada guda biyu kenan ga sifa ga nisba baki daya amma mu قولنا ce كسر الرماد bi za ta zai في ساقين kaga ga sifa ga nisba cewa ka sarar ramadu kaga sifa ce bi za ta zai nisba ce كناية عن نسبة ai الضيافة kana ce ga dangana liyafa وقيل kila kuwa في الاعتذار a cikin yin hanzari عن عدم أجله dan rashin kiran yaji أنه ليس بكناية واحدة iya ba kina da yawanci shi tunda abu ne guda biyu bal kinayata wani ne kira ce guda biyu ihdahuma Nana.
al-madlu biha nafsu shi sifati da kasarar ramani wa hiya kasratu ramadi kira ce toka ta yi yawa kinayatun anil ai bilyafati kira ba ne ga mutum mai yawan baki wa thaniyatu sabila ka tafi za ta laidin al-madlu biha nisbatu al-bilyafati shi ne ana so ana so a dangane yin baki yin bakin nan ga ga- ga- ila zaidin zuwa zaini wa hiya ja'alaha wa hiya shi ne ja'alaha sanya ta ita ita yawan tokar fi a ce fi sahaji ta laidin din nan kaga ni ba ce wannan kuma لتفيد إثباتها له dan ya fa'idar tabbatar da ita ga kyautar ga zaini وهذا معنى قولي shi ne ma na faɗi na وهو كنايتان فيه ma shi معا ne kira bi sun abu a cikin sa shi ne wannan kira bi ke a kasarar ramani ka fi za ta laidin واستنبط الزمخشري ramani ya fi ziyarar كناية هامسة akwai wata kina ta biyar وهي ita ce أن تعمد إلى kai جملة nufi zuwa wata jumla ma'anar معناها jumlar على خلاف ta الظاهر saba da zahirin magana فتأخذ sai الخلاصة ka ɗauko abin da ya- ya ya- ya tsarkaka من غير اعتبار ba tare da kayan مفرداتها zarar da ɗaiɗaikunsa ba da بالحقيقة hakikar ba da والمجاز majazin baka lura da shi ba فتؤبه sai ke بها fasara da ita عن المقصود da manufar كما تقول kuma yadda za ka ce في نحو الرحمن على العرش استوى. sai استوى.
ka ce ubangiji istiwa alar al'arshi to ma'ana istiwa'i ba mai yin istiwa'i sai sai mai mulki to ai baka baka ce baka fita da mulki anan ba amma tunda kace istiwa alar mulki ka nuna cewa shi wannan sarki ne kenan mai iko إنه cewa cewa alman araman alarashin sabatin nan كناية عن ai الملك kira ce ka mai mulki ne kenan فإن saboda cewa الاستواء isma'i kai daidai akan gadon mulki على السرير akan gado لا يحصل baya samuwa إلا مع الملك sai tare da mulki shi sa kamar yanzu an ce araman ɗan ubangiji mai mulki ne za ka ma'ana shi ne ma'ana isa araman alarashin sawa kenan an ce shi ne mai mulki shi ne ma'anarsa فجعل كناية عنه sai sanya sai ya sanya wai isa ala kina shi ga ubangiji وكذا قوله haka wanda تعالى Allah ma ya faɗa ورروا جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات wato ya bin biya والأرض ne shi ma wannan kina ce ga ubangiji ne mai iko ne shi ma
كناية kina ce عن تصور عظمته girman ubangiji وكنه da جلاله ke gidan girman sa ce shi ne komai ya tunki ya daina hannunsa ba ya sai yadda ya da shi to shi na ce ba shi mai girma ne kira shi ne ma'ana abin da yake ne amma kaka shi lafazin ba faɗa ba amma shi ne ma'anar da na ke ne alhamdulillah
daga nan zawiya a ƙarshe wani kalan sauyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara da jira yau ashirin da shida ga watan hudu dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu daidai da ashirin ga watan goma sha ɗaya miladiyar dubu biyu da ashirin da biyu muka saurari tare da kallon karatun mutum khalil wanda malam tijani khalifa sani yola ya ja baki shagu ibrahim ce yola ya fassara mana dalla dalla karatunmu na muktasar yau muna nan a cikin hukunce hukuncen kafarar jihadi da irin abubuwan da suke ciki da masu kulle-kulle kamar yadda kuka ji an warware mana Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi ya ƙara buɗi ya ƙara yalwar kirji Allah ya raya mana waɗannan makarantu na ga albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam sannan a karatu na balaga yau muka ji sharhin baitocin da aka yi dangane da kinaya da kalolinta da abubuwan da ta kunsa mun ji ainihin yadda aka yi mana sharhin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Halima lafiya. Sai Ibrahim Allah ya ƙara masa karfin gwiwa. Tsayawa wannan aiki ba tare da kasala ba. Allah ya ba da ganewa, ya bayar da rikewa, ya bayar da aiki da abubuwan da ake karanta. Yan kuwa a mai da hankali kwarai da gaske karatukan nan ina nanatawa wato jan bakin kuren in ka bar wani dakta da ita jan bakin kuren ka bar wani dakta ko profesa jan bakin kuren wannan wannan ya ainihin hukudu jimanin nan eh ba wasali kirawo profesan arabiya ya rika da za a fasara masa ina yi maka rantsuwa da Allah za ka ji tsallan baɗakin da za a sha wallahi kuwa kuma alhamdulillah ka ji an ja da hawan da saukar lafiya kalan suna tafiya ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya kara karfin gwiwa Eh, yan uwa a cigaba da ainihin gwadawa musamman samari musamman samari matasa wanda kwakwalwarsu tana za ta yi shiga in kun in ka kyale ta ne sai ce wani wajen daban amma da za a na cewa su ma sai an ja an fassara a haka to za a ga yadda ainihin lamarin da ya sai muna fatan Allah ya ba da karfin gwiwa ya kana eh a cigaba da kallon mu da sauraron mu insha Allah a lokacin masu zuwa da kuma ganin wasu sirrika ainihin a cikin wannan karatuka na Allah ya kara lafiya Allah ya kara lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Fatiha da Fatiha ana tare da yan uwa sati mai zuwa daga juma'a da su shura za ta fara kuma kewaye na tabbatar da kafuwar ainihin wato majalisun shura a dukkan ƙananan hukumomi cikin birni da kewaye a za a fara da dala gidan shewa abokan ɗan gwaggo a gidan shewa abokan ɗan yawa za a fara juma'a nan mai zuwa magarba zuwa isa ko in ce karfe biyar zuwa a wani lokacin sallar isa zikiri da kuma majalisi da ya ce wani za ta yi sannan da wasu an yi tunawa eh da sauran ne ina abokan angon girma da abokan ɗan gwaggo a jayin wato eh, bangaren gwale faji kuma sai kuma fage inda za a yi a yanzu ma a kusa kalla a yi kokari a sanar da yan uwa domin a halarci kowanne wanda yake kusa ya halarci ɗaya daga waɗannan wurare domin ƙarfafar waɗannan zawiyoyi domin motso irin abin da magabatan mu suka kafa eh, a ɗaure a haɗu a ɗaure a haɗu a ɗaure Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi alhamdulillah